lamma ai lam yalhaqu bihim basu riske su ba في السابقة أرقى والفضل نفللا سنة صحابي وهو شيء بنجدي العزيز مقوائين الحكيم من حكمة في ملكه cikin aikinsa wa sunihi fi mulki cikin mulkinsa wa sunihi da aikinsa suwa ne ne wanda su cimma waɗancan ba wa humu tabi'una sune tabi'ai to wal iktisaru tsaya takaitawa alaihim akan akan tabi'ai kafin mai iswa ne fi bayani fadl sahabati cikin wato falalar sahabbai almabu'uthi fihim annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin su suka ganshi ya gansu alaman adamu akan wanda ba su ba mimman bu'itha ilaihim na wanda aka aika zuwa gare su wa amanu suka imani bihi da annabi min jami'il insu na dukkan mutane wal jinni da aljannu ila yawmil qiyamati hayya zuwa ranar kiyama لأن كل قرن خير ممن يليه dan kama yadda annabi ya faɗa cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wato fiye zamani in ji annabi zamanin da zo cikin sa to ya fi kowane zamani a cikin zamanin duniya daraja to sannan mai bi masa tabi'ai kenan tabi'i wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ko a san da ya ganshi ba musulmi ba ne annabi ya bar duniya da musulunta ba to shi ma tabi'i ne wanda ake ce ma tabi'i wanda ake ce ma sahabi wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da daga nesa ya hango shi kuma ya yi imani a zamanin annabi to ya zama sahabi to shine da zamani na ya fi zamanin tabi'ai daraja zamanin tabi'ai ya fi zamanin tabi'ut tabi'ina wato tabi'ai kamar yadda na faɗa wanda bai ga annabi ba wanda ya ga wanda ya ga annabi shi ake ce tabi'i tabi'u tabi'ina kuwa wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi to haka ake tafe kowane zamani in ya zo to na gaba da shi ya fi shi daraja har duniya ta ƙare ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك سامو النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله فللا ce ta Allah yusihi da yake ba da shi ga man ya sha wanda ya so ay annabi annabi wa man zikira ma'ahu da wanda aka ambata tare da shi to falala ne na Allah mu ma da bamu ganshin ba Allah ya sanya mana son shi mu ma ta mu falal daban take mun gode ma Allah wallahu ubangiji bil fadli ma abucin falala ne al'azim mai girma مثل الذين هم يدعون التوراة ثم لم يعبدوها كمثل الذي يعبد أصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين هم للتوراة ka ga misalin waɗanda aka ɗora a taura an ce an ɗora masa ita ne ai kullahu an tilasta masa al'amala yin aiki da ita su ko ba su shi za aka ce humilu an ɗora masa a taura sun lam ya amilu sannan ba su ɗauke ta ba ai lam ya amalu bi ma fiha ba su yi aiki da abin da ke cikin ta ba min nati na kamanninsa sallallahu alaihi wa sallam shi za fa lam yu'minu bi ba su yi imani da shi ba to misalin su ka matsalin himari misalin jaki ne ya milo asbarin da yake dakon kayan littattafai sai ya da mai intifa'i cikin rashin amfanin littafi ga jaki mai amfanin littafi ko mai duk ƙur'anan da jaki ya ɗauko mai amfanin su gare shi abin da amfani gare shi to haka misalin waɗannan suke da ko mai hali irin nasu nesa matsalin ƙaune kako san misali irin na waɗannan mutane allabi na karrabu waɗanda sai ƙaryata da ayatun laye ayoyin allah almusaddikata mai gaskatawa linnabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa yayi muni wal mahsusu abin kebancewa bin zammi da zargi mahrufun an shafe shi takadiru amma an kaddasa shi da bisa matsalin ƙaumin lalina kazzabu bi ayati lahi hadal masal wannan misali na irin wannan mutanen maza ya munana wallahu ubangiji la yahdi ba ya shiryar da alƙawmin mutane azzalimi na kafirai قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنهم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين wani ka ce ya yi wa hadu ya ku wanda suke rike da addinin yahudanci in za amtum in kun raya annakum cewa ku auliya'ullahi waliye ne na Allah auliya'ullahi waliye ne na Allah min dunin nasu ba sauran mutane ba ku ka fi san ku kuka fi kowa san Allah dan kun ce nanu abna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne wajen san mu da Allah kamar ƴaƴan Allah muke wa ahibba'u kuma masoyan su ne to Allah Allah ya ce to in dai da gaske wuce ku kadai ne masoya Allah banda sauran mutane to fata manna wal mota kowannen ku yi burin mutuwa a yau in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya duk abin da ake bayan da za a yi bai hude ya fata mutuwa yana fata mutuwa yanzu na Allah na ɗauka shi saboda ya san aikin da ya tafka kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da ayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai in su kafin zuwan annabi sun san yadda suka tafka ga zamanin annabi Musa sannan aka zo ga annabi Isa ba su kasa a gwiwa ba karewa da karau aka zo wajen manzo Allah suka sake dabawa to shi yasa bai gudu bai san mutuwa ya ya san da ya mutu ya san abin da zai gamu da shi to shi yasa Allah ya ce in dai da gaske kuke kuna san Allah da gaske to kowanne ku yi burin mutuwa nan za mu gane gaske kuna san Allah dan ba za a sadu da Allah ba sai an mutu to mutuwa ita ce hanyar saduwa da Allah to kowanne ku yi burin mutuwa تعلق الشيطان تعلق بتمنى الشيطان تناوي ai in sadakatum in kun yi gaskiya fi zalikum cikin rayawa ku annakum cewa ku awliya lillahi lalle ku masoya ne na Allah to wal wali shi ko wali yu'athir al yu'athir al akhirata yakan zabi lahira ne akan akan akan mutuwa ya akan duniya to wa mabda'uha farkon da za a bi a je lahira almautu shi ne mutuwa to fa ta mannau ku yi buri shi ولا يتمنونه أبدا لما قدمت أيديهم والنار عليم بالظالمين ubangiji ya ce wala ya tamanna na ba za su yi gigin burin mutuwa ba abada har abada kaga shi tun daga yahudawan wancan zamani har nan ke nuna yanzu bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu ta gabatar min kufrin na kafircewa su bin nabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almustazlimi almustalzimi mai lizimuwa likazibin ga ƙaryata ga ƙaryarsu wallahu ubangiji alimun masani ne bil zalimin da kafirai قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل كتي إن الموت الذي تفرون منه كتي مس متوان نان da kuke gudu gare shi to fa innahu lalle wannan mutuwa mulaki kun mai gamuwa da ku ne kuma in ya gamu da ku kun mutura juna a mayar da ku ila alimin gaibi zuwa ga masanin koye wa shahadatu da bayyane bayuna biyokum ya ba ku labari bi ma kuntum da abin da kuka zance ta amalu na kuke aikatawa sannan bai dazi ku ya saka muku bihi da shi abin da yasa suke tsoron mutuwa kenan يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيماني لله إذا نودي للصلاة لكن جاء كلا صلى من يوم الجمعة رانا الجمعة فاسأوا كسودي في تقوقاوة إلى ذكر الله دعا صلى الجمعة ووذروا البيع دكا سيدة سيوا فأجيش أي أتركوا كبر أكده كل تنكي بل جناما duk in ai kiran sallah na juna hudu ba to duk cinikin da aka kulla ba ba shi ba shi aka hanyar musulunci Allah bai yarda da wannan cinikin ba auren da aka daura a wannan lokacin bai dauru ba to don haka a kiyaye zalikum aji sana'o'inku ku je wurin sallar juma'a khairun lakum shi ya fi gare ku amma fa in kuntu in kun kasance ta alamuna kun yi sanin annahu khairun cewa shine alkhairi fa'alu to da lokacin juma'a yayi ka aje komai ka nufi masallaci kawai in mai shago ne ka rufe shagon ka in ma'aikaci ne ka kulla wurin aikin ka in mai aikin gona ne maza maza ka aje in magini kai duk abin da kake yi da lokacin juma'a yayi to ka tashi ka fita masallacin juma'a balantana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe da mu'minai cewa duk wanda ya tafi juma'a akwai wanda zai je juma'a wajen malabin juma'a shi darajar juma'a shi kaman taguwa ce wani kuma zai koma kaman sa wani kuma zai koma kaman dabba wato awaki ko tumakai wani kuma juma'a za ta koma kaman kaji wato tsuntsaye wani ma kamar kwai za ta koma wani ma zai zo a ta a tutar babu mafi yawa wanda duk ya zo ana hudu ba to waɗansu malamai sun ce a san da aka yi kiran nan na ƙarshe wanda daga shi liman zai hau membar ya kama hudu ba to mala'iku sun gama rubuta sunan duk wanda ya halatta juma'a ka gan ba sunan ka ka tashi a ne kai kawai to da haka ake so duk wanda ya zo farko farkon lokaci to yana a wannan matsayi na matsayin kamar yayi kyauta ne ko yayi sadaka ne da taguwa har zuwa inda muka baucewa kwai har a koma inda ba komai da haka a rika kula za ka ga lokacin juma'a wani kamar ba lokacin juma'a bane sai an gabata yana zuwa ana a daidaita sau wannan ma wai mai kirki kenan wani raka a ɗaya zai samu to ba kowa ka cuta ba kanka ka cuta dan kai littafin ka za a rubuta ba rubuta ko babanka ba rubuta ma kai za a rubuta ma
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة أنا كما صلى الجمعة فانتشروا واتوا في الأرض cikin ƙasa to waya ba an ce dole sai ka hita ba ko ba ka da bukata ba amur ibahati wato umurni ne na an halatta maka a ya udu lumur rizka ku je ku nemi arziki wabce ku ku je ku nemi arzika arziki min fadin layi daga fadalar ubangiji to in an je fa karfa a san take fa zukurullah ku dawo a yi ta zikirin wadkurullah ku dawo a yi ta zikirin Allah zikiran zikiri kabiran mai yawa la'allakum ko cewa ku tuflihuna wato kwa samu babban rabo a nan wajen an ba da waɗansu da gaske shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata sa'a a ranar juma'a wanda duk ya dace ya yi addu'a ko ya yi wata ibada to Allah zai karɓa masa ibadarsa a wannan lokacin Allah zai karɓi addu'arsa a wannan lokacin to sai muka ɗauka ko ko ce waɗansu suka ɗauka a wai san da neman ya hudu ba ta farko ya zauna zai ta biyu ita ce ba ita ba ce za ka ji jin tukkutu ana addu'a wallahi ba ita ba ce yammacin nan na la'asar tsakanin la'asar da magariba wannan sa'a ita ita ne da yake ne duk wanda ya je ci zikirin Allah a wannan lokacin to ya ya ya ya taba ya kwata to wannan ita ce sa'a da annabi ke nufi waɗanda Allah ya yaye ma da doyin ilimi su suka gano wannan lokacin ba wai lokacin da liman ya hudu a ta ya zauna ba sannan ya ga shirin nan da ya yi wai shine lokacin ba shi bane na ƙara jirga muku lokacin daga sallar la'asar zuwa magariba to shi yasa ba da Allah ya ma arziki suke zuwa suke zikirin juma'a saboda ribanta wannan lokacin ko baka wajiba in dai baka kin dariƙa ko baka wajiba je ka zikirin juma'a nan zaka samu abin da baka samu na'am sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kamanta ya faɗi yana yin khutba yawmal juma'ati ranar juma'a fa kadama tsiru sai ga fataken abinci sun shigo Madina wadara sai aka buga wadore ba leku domin har sabadu sai aka buga turu wato ganga a saboda gabatowar su dan kowa ya zo alal adatu ga al'ada a lokacin abinci yana da wahalar samu irin wannan lokacin ne to haka yi ruwan mutanen madina to kuma aka samu bayan allah idan sun je kasashen waje suka fita waje suka je suka kawo abinci to za su zo su sai da shi a farashi mai sauki to shi yasa da jan an buga gangan nan sai aka bar annabi huna hudu ba tirr kama abin nan ɗin kowa sai wuce to da gida ya baro gida ba abinci dole ya san ya tsaya juma'a nan to abincin nan ko za ba ba da shi ba to sai suka tashi kawai aka je ba a bar ma duk yawan masu sallar mutum goma sha biyu kaɗai aka rage aka bar su da annabi saura duk an je neman abinci to sai za aka ce juma'a da wani abu zai faru a bar a watsa masallaci Allah ya kyauta ya zan mutum sha biyu sun rage don aka juma'a su kuma ta yi da kuma akalla shi ya sa aka ɗauka akalla shi ne mafi ƙarancin jama'an da za su samu aure a sallar juma'a to shi ne suka watse ba harajar lahanna su mutane suka fita zuwa ga abincin nan minal masu daga masallaci gaira su na yi ashara rajulan in banda mutum goma sha biyu aka ba na kawai da mutum goma sha biyu banda zali sai aya ta sauka وإذا رأوا تجارة تولوا منهم إليها وذروا قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين وإذا رأوا تجارة لسنك كاسوانشي أو لها قوة in fadu sai su wafe ilaiha zuwa gare ta ai a tijaratu kasuwancin nan la'anna dan ita ce matsalobin abin neman su donan lahawi ba wasan ba wata da kuka sai su kyale ka fil hudbati a cikin hudba ka'iman kana tsaye kana ta hudba ba yi dan su ake so su je kuma sun ce sun baka kul ka ce ma inda Allah abin da ke wajen Allah minas sawabi na lada khairun shi yafi lillazina amanu ga wanda fa suka imani ba muke magana min Allah akan wasa wa min tijarati akan kuma kasuwanci dan wallahi ubangiji khairur raziqin shine fiye masu azurtawa yuqalu a magana akan ce kullu insanin dukkan mutum yarzuqu ailatahu yana azurta iyalinsa ay min rizqillahi daga arzikin Allah ta'ala madaukaki سورة المنافقين مثنية وعيد عشرة آية سورة المنافقين كو سورة المنافقون ina ce suratul munafiqina wato mudafun ne da mudafun ilaihi in kuwa ce suratul munafiquna ana nufin suratu idza da'akal munafiquna don ka ji an ce munafiku dan kai dan dan fara koyon nawa kai an ce to ai an ce an yi idan idafa ta zo mudafin da mudafin da mudafin ilai ai wasali ya kasa ake yi to nan kuma mun ga an yi rufa ya kenan qur'ani kuma ya ce to ka je da yake in ka ga an sa suratul munafiquna suratu idza ja'akal munafiquna an ce idza ja'akal ne sai aka ban munafiquna in kuma ka ji an ce wannan in ka ga wannan qur'ani a rubuta suratul munafiqina to mudafin ne da mudafin ilai sai ka huta madaniyatun madina ta sauka wa hiya ihda asharata ayatan ita aya goma sha ɗaya ce bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون إذا منافقين فكبوا مكة قالوا سكتي لألسنتهم لحالسنانسو على خلاف ما في قلوبهم بسا سابانا أبن دكي زوجيوزو سكتوا سناتما نشهد أنك إنك لرسول الله يا رسول الله منذ منا سيدا ما للي منتبت كيما ظننا الله sai Allah ya ce wallahu ya alamu kuma suka ce wallahu ai Allah ma ya alamu ya san innaka la rasulu kai manzon sa ne sai Allah ya ce to wallahu ya shahadu Allah kuma ya san innal munafiqina munafiqai lakadibun maqaryata ne fi ma azmaru saboda cikin abinda suka boye shi a zuciyarsu muka a zuciyarsu mukhalifan mai sabawa ne da ma kalu ga abin da suka faɗe shi ko da suka ce suna sa annabi ƙarya take ba su san shi sun faɗi la ilaha illallah ne sallallahu alaihi annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam duk wanda ya riga ce la ilaha illallah ko da ƙarya yake ka shaidin ka taɓa shi wallahi taɓa shi haramun ne jininsa ya tsaru dukiyarsa ta tsaru mutuncinsa ta tsaru in ka taɓa shi to kai da Allah ka nemi yaƙi da Allah to da haka in mutum ce la ilaha illallah magana ta ƙare kamar yadda muka faɗa jiya ba a ce ka kama kwalkwala ba sai ka ka sa tsana sai ka gano inda shi ya faɗi la ilaha illallah nan da tsarkin zuciya ko bai faɗe ta ba wannan ba naka bane ka ban ma Allah kayansa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kawai ka kyale shi to shine ubangiji ƙarya suke ba su kanka kuma ba sun yi imani bane sun faɗi la ilaha illallah ne dan ta zama garkuwa a gare su kar a kashe su kar a taba dukiyarsu ka taɓa mutuncinsu mai ubangiji ya faɗa a wani wuri ya lazina amanu qatilul kuffara wal munafiqina ko ya ku wanda suka yaki suka imani da Allah ku yaki ta ku yaki kafire a tafsir sai aka ce bisayfi kafiri ya yake shi takobi wal munafiqina ku yaki munafiqai bil lisani ku rika yankan su da harshe dan kaga tunda saboda la ilaha illallah ba dama a sa takobi a kashe ko a sa wani makami a kashe la ilaha illallah ba karaman kaya bane ba ai hatara
ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu sun rike aymanahum ran tsaran tsansu cewa junnatan garkuwa ce a yi suturatan sutura ce ala amwalin bisa dukiyoyinsu wa dima'ihim da jinanansu fasadu sai suka juyar an sabi lahi ga ai yakin addinin musulunci aiki a kan su lihada nan su wannan ai an jihadi ga yin yaki fihim cikin su tun da sun riga sun faɗi la ilaha illallah kaga ba magana a yaƙe su ba magana kwaci dukiyar su wa innahum innahum innahum su ma kanu yamaluna abinda zai kasance suna aikatawa sa a yayi muni ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك أي سوء عملهم موبوا أيكن الناس كوا بأنهم سبب سوء آمنوا في إيمان باللسان لهرشي ثم كفروا سنة سنة كافر شيء بالقلب لزوجها أي استمروا سنة سودة على كفرهم بسا كافر سنة به دشي فطبع الله sai ubangiji ya yanke a zuciyoyinsu bil kubri da kafirci ya lillike ta da kafirci ba mu sai sa su la yafqahuna ba sa fahimta al imani imani wa idza ra'aytahum tu'jibuka lisanuhum wa in yaqulu tasba li qawlihim ka'annahum khushubun musannada ya'firuna kulla sayhatin alayhim hum al
وإذا رأيتهم da ka gansu to ji buka ji samu jikunkunan sai ta furge ka za ka gansu tes tes tes da jamali a saboda kyanta wa in ya kulu amma da za su magana ta su mali kaulin sai ka ji irin fasaha ta su ka annahu wajen rashin fasaha sai ka ce min izani a jisamin girman jikunkunan su ga su tem amma ba hikima fi tarki tafahumi a cikin rashin kuma fahimta sai ka ce wa kushubun katakai ne mutannadatun da aka jingine a bango a to ya kan misali kenan ai Allah in ya so bata ka kaba to yanzu duk ka katakon da aka jingine wata hikima ke gare shi eh in ma ka ga zan da ba aje shi da kyau bane amma ba wai hikimar sa kokarin sa ya sa ya kwanta ba to kai ka ce katakai ne musannadata abin jinginewa ai mumalatan a mumalatun wato abin karkatawa ilan jidar zuwa ga bango ya sabuna suna zaton kulla sayatan da duka zo waje wata murya mai tashi ai tusahu da ake daga murya kan kani dayin kamar kira fil askar a sansanin yaƙi wai shabi balatin da cigiyar wani abu da ya bace to sai su zaton wato su ake matsawa wato alayhim akan wannan wato tsawan nan ana tona asirin su ne lima fi qulubihim saboda abin da ke cikin zuciyoyin su na ru'bi na tsoro an yi nazala a saukar da ma yubihu abin da zai halatta jima'an jinanan su fihim a cikin haƙƙin munafikai kuma la'adu su ne makiya na gaske ba zan guje su fa innahu su yubshuna sirraka su ke zuwa suna watsa sirrorin sirrinka lulfufa daga kafirai qatalahumullahu ubangiji ya halaka su annayu bakuna ta yaya ake juyar da su anil imani gabanin imani ba da qiyamul burhani bayan tsayawar hujja wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw rusuhum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun ba sun yi laifi ba to in sun in sun yi laifi an sai da laifin da an faɗa musu wai za kila lahu idan aka ce musu ta'alau ku zo mu'tazili ne kuna masu yankan hanzari wajen annabi yastaghfir lakum rasulullahi manzo Allah zai nema muku gafara a wajen ubangiji lawau ko lawau ko kuma lawau duk wanda ka faɗi to sai su karkatar da ru'usahum kawunan su wa ra'aytahum sai ka gansu yasuduna suna bijirewa an zalika daga haka وهم سوء مستكبرون سنا ما سجن من كي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لا يوجد أن سواء عليهم ديدين أغريسوا أستغفرت لهم كاذبا متغافرة am lam tastaghfir lahum ko baka bi dan masa a gafara ba su ba abin da ya dame su to ka huta ko ka neman ba za a yi ba lan ya gabi Allahu lahum Allah ba zai gafarta masu ba dan inna Allah ubangiji la yahdi ba ya shiryar da alƙawma mutane alfasiki na fasikai akwai ayat da inda ta sai tastaghfir lahum 70 marratan lan ya gabi Allahu lahum inda za ka yi ta nema musu ba kai ta nema musu ba har kai sau 70 to Allah ba zai gafarta mu amma da zaman tausayin annabi da kazance wasu rama ga al'umma sai ce wallahi da na san Allah zai karba a saba'in ko ɗari ma ne wallahi zan yi tuzari zan nemi musu gafara don Allah ya gafarta musu annar ba irin ka bai ba kuma iri na bai in kana so ka gane in kana so ka gane bambanci ni ba irin su bane ta bani ka gani na'am هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين سنهم ودنن يقولون سكي cewa li ashabihim ga sahabbansu min al-ansar na mutanen Madina la tunfiqu ku daina ciyarwa ku daina ciyar da abin ku daina kashe kuɗin ku a banza alama inda rasulullahi akan waje akan wanda yake wajen mai zama wurin annabi wayan da ya yarda da annabi wai min al muhajirin suna nan yan uwansu na madina suna yake cewa wallahi ku daina kashe kuɗin ku a banza wato wai a daina kashe kuɗi ana taimaka ma sahabbai na abinci to a bari hatta yan fadu har sai sun watsi ai ya tafarraku sun watsi anu daga barin annabi to in sun ba annabi to ko me za ku yi ku yanzu ne zai amfani sai Allah ya ce op ban za rofi walillahi khaza'inu samawati to ai taskokin samman da samai wal ardi nawaye na Allah ne birrizqi na arziki fa huwa ar-raziqu fa huwa ar-raziqu shine mai azantawa lil muhajirina ga muhajirai wa gairihim da ma wanda ba muhajiran ba su yan iska ولكن المنافقين سيد منافقين لا يفقهون بتغان هكما يقولون يخرجنا إلى المدينة ليخرجن الحق من هذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون سنة la in raja'ana wallahi in mun koma gida min gazwatil banil mustaliki wato a yakin banil mustaliki to suke wannan hira ai in mun koma ila madinati zuwa madina da yukhrijanna al'abdu duk wani mai girma to zai fitar da al'azza al'azalla mafi wulakanci min ha daga madina to suna nan a nawobihi sun yi nufi da wai mai girman nan an fi son su ne masu girman su munafukan da ake magana al'azalla din da ake nufi kuma a nawo sun yi nufi ne da almuminina wanda suka imani da Allah suka imani da gaskiya to shi suke nufi da al'azalla sai ubangiji ya ce walillahi al'izzatu suna nufi ne su kore mabiya annabi ne ko a cikin madina to ai buwaya ta Allah ce rinjaya ta Allah ce wali rasuli ya kuma ba manzansa wali mu'minina ya ba mu'minai duka walakin al munafiqina ma munafiqai la ya'lamu dhalika san Allah yayi haka ba ya ayyuhal ladina amanu la tuhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah amwalukum dukiyoyinku wala auladukum ko ƴaƴanku la tulhikum katta shagartar da ku an zikirin lahi ga zikirin Allah ay salawati da khamsa salloli biyar wa man yaf'al zalika duk wanda ƴaƴansa suka dauke mu hankali ko ko dukiyoyin dukiyarsa ta dauke mai hankali daga bari yin sallah to fa ulai ka wadannan humul khasirun ta ga wanda suka fada a cikin kasuwanci kenan sun tashi lafiya shi
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa anfiqu wa anfiqu fi zakati ya ku yan uwa mu'minai ku rika ciyarwa a cikin zakka in Allah ya baka abin zakka noma ne dukiya ce kiwo ne to ka fitar da zakkan nan ka zauna lafiya dan shi abin da haƙƙin zakkan nan da ya hau kanka to matsayin shi kashi ne a cikin ka ga wace ko me yace barin kashi a ciki bai maganin yunwa to barin yanka kin ba Allah haƙƙin da yace ka fitar ba zai sa kai arziki ba to da haka ka fitar ka zauna lafiya to shi ne ubangiji ce ku ciyar cikin ba da zaka mai mara kanakun daga abin da muka ba ku kun dai san ba ku kalice su ba mun faɗakar da ku min ƙabli tun kafin an yatiya a hadakumul mautu mutuwa ta zo ma ɗayan ku ran da duk mutuwa ta zo ma ɗayan ku to za fa hankali zai tashi fa bai kula a ran nan za ka yi yana ce rabbi ya ubangiji na laula me ya hana akartani ka jinkirta mani ila ajalin har zuwa wani lokaci in dan samu in samu lafiya ko kuma ka jaye mutuwan nan har zuwa wani lokaci ina samun lafiya zan je wallahi duk zakar da kace in baya zan bayar to Allah ya ce an ki zuwa wani lokaci dan kadan fa asfad daga sai in ba da zakka wa akun in kasance ko min salihin cikin mutanen kirki bi an ahujja zama mutanen kirki in yi hajji in yi zakka qala ibn abbas dan abbas abdullahi da abbas radiyallahu anhu ma Allah ya dace zai ce ma tsara ahadun babu wani mutum da zai kasa a gwiwa cikin zakati a cikin ba da zakka yana da zakka yana da abin da zai ba da zakka ya ki ba da zakka wal haji ko ko Allah ya bashi abin da zai haji ya ki yin haji illa sa'ala waj'ata sai ya nemi dawowa duniya inda almauti ya yi mutuwa la ya kiya shi
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ga su ko walan yi wa Allah Allah bai jinkirta ma nafsan rai idza jaa ajluha in lokacin mutuwar ta yaro wallahu ubangiji khabirun matikin sani ne bi mata maluna da abin da kuke aikatawa suratul tasabuni makiyatun wa ayatani asharata aya suratul tagabuni surat tagabun kenan wadan suna cewa kamunga wadan kuma suna cewa kwara wato kwaruwa suratun makiyatun maka ta sauka au madaniyatun koko ita ma ta madina ce wayya samani asharata ayatan ita aya ce goma sha takwas بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ما في السماوات abinda ke cikin sammai wa ma fil ardi da abinda ke cikin kasai duka yusabbihu lillahi yana tsarkake ubangiji ayyuna zuhu yana tsarkake shi to fallamu cewa lillahi din nan za'idatun wa ta bima ya kuma zo da ma fi samawati duna man bai ce man fi samawati ba ta galiban dan rinjayawa lil aktar ga abin da yafi yawa lawal mulku mulki nasa ne walau alhamdu yabo ya tabbata gare shi wa huwa qadirun shi mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير huwa alladhi khalaqakum shine fa wanda ya halice ku da ya halice ku fa minkum kafirun cikin ku akwai kafiri wanda haka Allah ya halitto shi tun azal wa minkum mu'minun kuma cikin ku akwai wanda yake Allah ya halitta shi mai imani tun azal ai fi asalil khilqati tun asalin sadda za a tura halittar mutum aka tabbatar da shi mumini ne ko kafiri summa yumituhum sannan ya kashe su wa yu'iduhum ya sake tara su ala zalika akan haka wallahu ubangiji basirun mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلقar samawati shi ya halitti samai wal arda da kasai bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum kuma ya suranta ku ku mutane ba a sana ya kyautata suwarakum wato su jikunfunan ku irja ala shakal al adami dan ya sanya jikin dan adam a sanal askali wato mafi kyan jikunfuna wa ilayhi al masiru makoma tana a gare tana wajen ubangiji يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ya alamu fatin samawati ya san abin da ke cikin sammai wal ardi da kasai wa ya alamu ya kuma san ma tusirruna abin da kuke boyewa yanzu dukkan mu nan dukkan mu nan kowa da abin da ya kudurce a zuciyar shi to Allah ya dubi zuciyar kowa ya ga abin da ke ciki inna alkhairi inna sharri kowanne Allah ya gani kamar yadda kuke gani na haka ba wani hijabi to haka Allah ke ganin abin da ke cikin zuciyarka ba wani hijabi
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ya san ma fi ba abin da ke cikin zuciyoyin kuma na al'asirar na asirai wanda kuka koro wal mota ka dace da kudin kudurce kudurcen da mutum ya shigo da su duka Allah yana kallo alam ya tukum na ba'un ladina kafaru shin ku kafiran makka labarin waɗanda suka kafirta wanda min kaulu gabanin zuwan ku bai zo maku ba ai wanda suka kafirta ba kyale su muka yi ba fazaku sun ɗanɗana wa bala amrihim musibar lamarinsu ai uqubatahu azabat uqubata kufrihim wato azabar kafircin su fi duniya a nan duniya sannan wani hum fil akhirati azabun alim suna da wani azaba mai radadi a lahira ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدون لنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حليم zalika ai azabar duniya azabar duniya da ya same su da annahu saboda sha'anin yadda yake kana tatihim rusuluhum manzannin su sun kasance suna zo musu bil bayyinati da hujjoji mabayyana alal imani akan imani faqalu abinda suka ce abasharun wai yanzu mutum za a turo ba wanda za a turo sai mutum ya hadu na da zai shirye da mu ha inda mutum ai mutum dan uwanmu ne wani mai mehi mu kila ma mun yi shi fa kafaru sai ka kafirce wa ta'allahu su bijire alal imani ga yin imani wastagana Allah shi ko Allah ya wadatu an imanin daga imanin su wallahu da ma shi ubangiji ganiyum ba wai kai ba ba imanin ka ba Allah ya wadatu an halki ga jimla halittarsa baki daya da yayi halitta da kare halitta duka ɗaya ne ga Allah hamidun abun yabo ne fi af'ali cikin ayyukansa زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير
zama allazina kafaru wanda suka kazo ce sun raya Allah yi ba su wai cewa ba ba a ta da su ba kul ka ce eh bale eh ta faɗi haka warabi na rantse da ubangiji na da tuba a sunna sai an ta da ku sun mallaki na ba'una tana a ba ku labari bi ma amintu da abin da kuka aikata wa zalika yin haka yasirin mai sauki ne ga alallahi ga ubangiji فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير abin da ya ce maku fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa nuri da haske ayat qur'ani shine qur'ani allazi anzalna wanda muka sauka wallahu ubangiji khabirun matikin sani ne bima ta'malu da abin da kuke aikatawa يوم يجمعكم يوم يوم يجمعكم ليوم الجميع ذلك يوم التقام ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم uzkurtuna yawma yajma'ukum ranar da ubangiji zai tada ku da yawmin qiyamata a ranar kiyama to zalika wannan tayawa yawmut tagabuni to kaji dalilin kiran sunan sura kenan ranar kwaruwa ai ya gabi lil mu'minuna da kafirina mu'minai za su kwari kafirai wata irin kwaruwa ce da aka bi manazilin da karba gidajensu وأهليهم لإيالانسو في الجنة لكسكين الجنة واندا لو آمنوا دا أتي في إيماني تونا كافراني تونا في إيماني با شيكي ننسي أتقواتي أكبا مؤمني كاجك أقباروا كينا ومن يؤمن بالله duk wanda ya imani da Allah waya amal salihan yayi aiki mai kyau yukaffir anu ubangiji zai kankare masa sayyi'ati miyagun aikinsa wai da kalin kuma ya shigar da shi jannatin aljannatan da tajri min tahta al-anhar quramu duke gudana ta karkashin ta khalidin abin kaddarta madawama suna abin kaddarta madawama fiya a cikin ta abadan ba za su ce ta ba har abada zalika samun aljanna الفوز ربوجنا العظيم من جرما والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وتند كوسوها كافر شيء وكذبوا بآياتنا سكا قرية آية مع آية القرآن شنو قرآني أولئك ما سوى النصفة أصحاب النار يوم تكينا khalidina fiya su ma abun kaddata madawama ne cikin wutan nan wa bi salmasir makoma ta yi muni hiya ita ce wuta ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد الله والله بكل شيء عليم ma asaba min musibatin ba wata musiba da za ta samu illa bi idnillahi sai da hukuncin ubangiji wa man yu'min billahi wanda duk yayi imani da Allah fi kauli cikin fadarsa innal musibata duk abin da kaga ya faru da musiba na musiba duka za'ihi hukuncin Allah ne ya yarda da hukuncin Allah to ya hada kalbahu wannan shi Allah ya shirye da zuciyarsa lissabr saboda haƙuri da yayi ya hada kalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa lissabr dan yin haƙuri alaiha akan akan wannan musiba wallahu ubangiji alimun masani ne da kulli shay'in da kowane abu wa atiqu Allah wa atiqu Rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin wa dai Allah ku bi Allah wa ati'ur rasul ku bi manzo fa in tawallaytum in ko kuka bijire fa inna ma ala rasulina albalagu shi dai manzon mu ya riga ya gama nashi aiki wato iyar da sako shine wajibi a gare shi ba ya tsaya sai ya ga kun yi kun tabbakar da abin da ya ku ya umarce ku da shi ba
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allahu Allah la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun tunda ba kowa sai Allah mu'minai su dogara da Allah ma'ana su amintu da shi يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولا- وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku yanda suka yi imani da Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ku sani fa akwai makiya a gare ku cikin matanku da 'ya'yanku don haka fahabaruhun ku yi taka tsantsan da su an tuɗe yin na karku bi su fi ta hallita cikin ayyana cikin yin zikiri an alkhairi ga aikata alkhairi da dukka tashin alkhairi to in kana da mata wanda ba ta kware ba to duk hanyar da za ta yi ta hana ka aikata alkhairi nan za ta yi shi to ka tabbata maki yarka ce musamman ma in za ka yi wani abin da ya shafi zumunta to ai ka za ka za ta gaga ta kama tsauli da ba'adi kawai shi kenan sami na kan sai ya kyale ta to ma'ana wai kada matanku da 'ya'yanku su hana ku aikata alkhairi to in na yi kaza su ai kaza to da duka aje wannan wadata ta Allah ce kuma duk abin da ai ya faɗi a wajen aya ma an faktin min shay'in me yace fa huwa yukhlifu duk abin da ka bayar sai Allah mai da gurme shi kamar ruwa ne ka ɗebo ka ka sa abin ɗiba ruwa ne ka ɗebo a ruwa zai nuna gurme inda ka ɗiba to haka abin da kake cewa duk abin da ka kace zai zama kamar ruwa da ka ɗiba Allah zai cike wurin to kan matanku da yayan ku saka hana ku alkhairi kal jihadi kamar yaƙi wal hijrati da hijira فإن سبب نزول الآية دليل سوكونا آية الإطاعة بيئة في ذلك سكن بن واتو يا آدم ماتا سكن واكا مثال كما يتي أي فسبب نزول الآية أن رجالا ودن سمتانين أسلموا لسك مسلمة من آل مكة نمتانا مكة وأرادوا سكن أن يهاجروا في هجرة إلى النبي ذواق النبي فمنعهم أزواجهم سيما تنسك هناسو وأولادهم لآئنسو wa ƙalu suka ce sabarna ala islamikum mun yi haƙuri mun yadda kun bar kun musulunta to amma bala sabrana na ala tirakikum nan kan ku tai ku ba mu ba mu mu iya haƙuri ba da hu shi ke nan sai suka zama danko danko idan ka ja shi roba ko fati roba idan ka ja ta in ka saki me za ta yi koma za ta yi shi ke sai suka koma masu wajen da kulli hijira suka bar hijira wakila ka ce a'a نزلت تاسع كان في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد يا ذما أبوتي إيالي دعاء فأراد أن يقضوا ينفذ وآياكي فبكوا سككام فكا بابا كتير أيوكا بابا كذا كذا بابا إليه ووقفوا سكتير شيء ياكي نفجي بكينا وقالوا له سكتي مشي إلى ما أنت دو إلى ما أنت دونا تو إنك تهي قواذاك بأمو faraka alaihim sai ya ji tausayin su wa kama sai da an ga zuwa sai ya tsaye kan daga barin zuwa yaki wa hada ma'ana qaulul mufassiri wannan shine ma'anar wato zancen mai tafsiri kal jihadi kamar yaki wal hijrati da hijra to wal ibratu ababan lura nan bi umumin lafzi ba yaki da hijira kadai ba ya hada dukkan wani aikin alkhairi wato bi umumin lafzi lafazin ya hada komi la bi khususi sababi ba wai ya da ne ga abin da aka sauka sama da shi ba fa ya dole fi zalika da haka jami'u anwa'i ta'ati dukkan nau'o'in da'o'i to bai da kulli fi dalika ya shiga cikin haka fala yuti'ul azwaj kada ya dai bi matan shi wajen hana shi alkhairi wala aulada ko ko ya biya ya hana mata wato ƴaƴan shi aikata alkhairi ka zo kana ganin zaka yi gina aikin alkhairi zaka gina misali ana ta ci ana neman fili za a gina masallaci kai ka ce ai ga gonar ka can ko ka ga nan ka je ka faɗi kana koma sai ya suka ci muku ban yadda ba baba kana nuna to in ka mutu ka bamu shikenan mu ba mu da wuri kaza ba mu da wurin noma ba mu wallahi wannan abun baban mu bai da shi ba in kai aikin gudanar da alkhairi kai ne aikin gudanar da alkhairi kada wani da ya hana ka amma fa in an dubi sawun barawo to a dubi a dubi sama bai sau in kyautan nan ka duba kaga ba za ta cuta ma 'ya'yanka ba to ka gudanar da ita in kaukaye ne don mugunta to Allah bai da ba duk kyautar da za ka yi ka kyauci tulisin dukiya ka inji Allah wala ya tsaye wala azuwa da kare bi matansa wala la'aula da ko ya fita kasir wajen ragansa wajen mutuwar jiki an ayyi tsa'atin ga yin wata tsa'a kanar da ta kasance bal huququl lahi haƙoƙin Allah muqaddimatun ita ce mai gabatuwa ala kulli haqqin za kowane haƙi in ta'afu in kun yi rangwame an gare su fi tafdidihim iyyakum cikin sanya nauyin zuwa yaƙi gare ku ko ko yaƙi sanya nauyin jiki ga gare ku na zuwa na yin hijira shi ne an zarika alkhairi ga aikin wannan alkhairi to to kun yi haƙuri a gare kuka ya fi muku shi kenan allah ya ba ku iko kuka je to kan ku da kai a da na je ta wane wasu wane ya'yana ko ku wance ko ku mata na kaga da wannan alkhairi da ba'i ba amma bari to ka yahi ba tunda allah ya ma arziki ka gode ma allah kawai muta'alliki na mato shi ne an dalika alkhairi ga wannan alkhairi motallina suna masu kafa hujja suna masu kawo dalili bi mashaqqati firaqikun wato bi mashaqqati firaqikun wai wallahi ba su iya rabuwa da ku menene menene ana kare da duka kyale su alaihim akan su to wata kuma kuka kawo da kai wata gidan kuka nemi gafara ubangiji fa inna allaha ubangiji ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم إياكا دوكيوينكو وأولادكم دعائنكو فتنة لكم فتنة ني أغريكو شاغلة ما دوجه هنكلي من أمور الأمور الآخرة daga lamuran lahira amma duk ƴaƴa da dukiyar da bata shagaltar da kai lahira ba bata shagaltar bata bata shagaltar bata shagaltar da kai Allah ba to wannan ba ta cikin dukiyoyin da Allah yake cewa fitina ne a wanda ta shagaltar da kai bin Allah ta shagaltar da kai daga aikata ayyuka na alkhairi to in dukiya ne fitina ce in ƴaƴa ne fitina ne wallahu ubangiji indahu ajrun azima akwai lada mai girma a wajensa fala tufawwitu kada ku yadda ladan nan ta fice bi shigalikum saboda shagaltuwarku bila amwali da dukiyoyi wala auladi da ƴaƴa fattaqullaha fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun fattakullaha ku ji tsoron Allah mastata'atun iyaka iyawarku to ita wannan aya na satin mai shafiya ce da kauli da faɗa ubangi ya lalina amanu taqullaha haqqa tuqatihi kada wannan aya ta sauka ta bai suka bacci ya buwaye su tsoron Allah iyaka tsoro to ya zami mu tsoron Allah wannan ya kama kuka wannan ya menene aka faɗa ma nan to ga wani abin da sabai suke ciki sun kashe si sun kashe sa sun kasa bacci saboda me ubangiji ya ce a ji tsoron shi iyakan matakar jin tsoro to shine sai wannan aya ta sauka fata kulla ku ji tsoron Allah mastata'atun daidai karfin imani ai gwargwadon iyawa ku ai ita kulla na'am wasma'u ku rika jin ma umirtum bihi abinda aka umurce ku da shi sama a kabulin ji irin na karba wa tiu ku rika biyayya wa anfiku ku rika ciyarwa fi tsati cikin bin Allah in kun yi haka khairan shi yafi la anfusukum ga kawunan ku wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda aka kiyaye ma ƙaurar ransa to fa ulaika wanda aka yi ma haka humul muflihuna sune masu babban rabo Allah ya mana haka
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله غفور حليم in tuqridullah in kun baiwa Allah rance karban rance hasanan mai kyau me ba Allah rance da an ta tasaddaku ku rika yin sadaka an tsibi kalbin da daɗin zuciya don kun yi haka yudha'ifu lakum zai ninka muku wa fi qira'atin yudha'ifu lakum la shadda kenan zai ninka muku bil wahidi dukkan daya asalan za a baka goma ila sabin ata hayya zuwa 700 wa aka tara har gaban 700 wa ya gafi lakum sana ya gafarta muku ma ya shawo abin da ya so wallahu ubangiji shakurun mai yawan godiya ne ai mujazin mai sakawa ne ala ta'ati akan ɗa'ayin an yi ta halimun mai haɗa hushi ne fi dai ƙari cikin yin azaba za ka yi ta abin da kai ta yi za ka yi ta abin da za ka yi na sabon Allah Allah ya kyale ka har sai gobe kiyama ya kama ka shine hilmuwa wato tauna hushi alal ma ya ce alal ma ya ce akan sako alimul ghaibi wash shahadati al-azizul hakim alimul ghaibi masanin boye ne wash shahadati da bayyane al'aziz mabuwayi fi mulki cikin mulkinsa alhakimu mai hikima fi sunihi cikin aikinsa